بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kadar haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka na almuhajirun domin ci gaba da tafsiri cikin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya a aya ta 233 insha Allah tabaaraka wa ta'ala yau kuma zamu tashi aya ta 234 muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna shida wato talata shida ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam okay okay ko Na'am, bakwai ga watan Ramadan, wanda yi daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير طيب الله تبارك وتعالى يتي والذين يتوفون منكم waɗanda ake karɓar ake karɓar rayukansu daga cikinku wa yadharuna azwajan su bar matattakinsu a duniya to su matan da mazajen nasu suka mutu yatarabbasna bi anfusihinna za su zauna da kawunansu ma'ana za su zauna suna masu idda arba'ata ashhurin wa ashara tsawon watanni hudu da kuma kwanaki goma fa idza balagana ajalahunna idan suka kai wato iyakar iddan su suka kai ƙarshen gama idda fala junaha alaikum to babu lafi akan ku ko majibunta al'amuran su fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf cikin abin da suka aiwatar wa kawunansu wanda yake na kyautatawa wannan shari'a ta sani dan sun fita daga gidan da suka yi ta kaba babu laifi dan sun yi kwalliya kuma duka babu laifi ko sun je sun samu wani sun daidaita maganar aure duka wannan yana daga cikin fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir Allah tabaaraka wa ta'ala yace dangane da abin da kuke aiwatarwa khabirun masani ne kuma zai ba ku labarin abin da kuka yi wallazina yutawaffawna minkum waɗanda ake karɓar rayukansu daga cikinku wa yadharuna azwajan su bar matayensu to su matan yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashara za su zauna wato wata watanni hudu da kuma kwanaki goma wannan ita ce iddatul wafa wato idda ta mutuwa wacce ake ce mata ta kaba da Hausa wannan dangane da wato mata wacce take mijinta ya rasu tana haila ko bata haila amma dai bata da ciki duka wannan shine adadin abin da za ta yi na inashin wato wato iddar mutuwar mijinta idan saki ne ba mutuwa ba dama mun karanta a baya ko me adadin wacce take mai haila shine tsarki uku wacce bata haila adadin shine me watanni uku wacce take da ciki kuma ta haife cikinta to abin da ya shafi kuma mutuwar miji shi kuma wannan ko tana haila ko bata haila in dai bata da ciki dai wata hudu ne da kwana goma amma to yanzu idan ta yi wato sai ta jira idan za ta yi wata tara ne kafin ta haihu ko wata goma sai ta jira waɗannan duka watannin sun zo ta haihu sannan ta gama wato iddar rasuwar miji din idan kuma ya rasu ya bar ta misali a ce tana da ciki wata shida sai kuma ta haihu a wata bakwai shikenan ta gama ko tana da ciki wata takwas bayan rasuwarsa da wata ɗaya kawai sai ta haihu shikenan ta gama wato iddar mutuwar mijinta a da abin da ake yi shine shekara guda Allahu tabaraka wataala ya ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj da shekara amma za ta yi tsafta sai dai mai ba za ta yi kwalliya ba domin akwai mamaci littafin da aka masu tiri wato yana da kyau yana kuma ɗaukar hankali a ce ga wata shadda an buga ta an tira ta an buga ta mai kyau ita ma irin wannan ba za ta saka ba Allah tabaraka wa ta'ala yace za su zauna arba'ata ashhurin wa ashara tsawon kwanaki wato watanni hudu da kuma kwana goma talatin ɗin tunda za a iya samun wani watan shi ne bai kai talatin ba watakila ashirin da tara na fata an gane amma in an tashi lissafi kar ya zamto a ce ai boko ya yi tasiri za a lissafi da watannin hudu da kuma kwanaki goma fa idza balagna ajalakunna idan suka kai ajalin wato ƙarshen gama iddarsu fala junaha alaikum babu laifi akan ku ku iyayensu ko ku yayyensu ko ku majibinta al'amuransu ku kawunansu waɗanda suke hannunku to fala junaha alaikum babu laifi akan ku fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abin da suka aiwatar ga kawunansu me abin da suka aiwatar ga kawunansu shine malamai suka ce daga ciki shine bayan sun gama idda su zaɓi wanda za su aura babu laifi a kanku amma an ba su gama idda ba kuka ga suna ƙoƙarin neman wanda za su aura to sai ku hana ku taka birki ku wanda kuke kula da su ce ke wace baki fa gama idda idda ba saboda kake daina magana da mutane wanan zuwan da yake din nan naga kamar tattauna kuke kaza wannan a daina yana daga cikin ma'anar fi ma fa'alna fi anfusihinna wato yin ado idan kun ga suna yin ado wanda yake wacce take cikin iddar mutuwa wacce ke cikin takaba bai kamata ta yi bannan ma za ku taka mata birki ya fata an gane tunda ita na cikin idda ba dama ta fita sai dai abin da ya zama dole ba dama ta yi ado ba dama kuma ta yi magana da wani zance na me na maganar aure idan mace tana halin wannan idda ta mutuwa za ta iya fita cikin abin da ya kama na daruriyat ɗinta ita amma ba na daruriyat na wani ba kuma idan wani abu ya kama dole ita ta fita nata to wannan za ta iya fita misali kamar a ce rashin lafiya ya kama za ta je asibiti wannan za ta iya fita ko inda take zaune take ta kaba din akwai matsalar tsaro to za ta iya fita ta canza gida ko gidansu ko wani gida da aka tanadar mata a ce irin suna sababbin unguwanni ne ana yawan shiga gidajen dama ana shakka ne in mijin baya nan a in yana nan yanzu ko mijin ma baya nan gaba daya to saboda ka irin waɗannan idan an ga cewa akwai cikas to sai a ɗauke ta daga nan gidan ta koma inda ake ganin cewa akwai aminci ko kuma inda suke zaune da mijin dama gidan haya ne kuma dama kuɗin ya kare ana ƙoƙarin ya za a yi a biya kawai Allahu tabaraka wa ta'ala kuma ya karɓi rayuwar shi to irin wannan kun ba a samu wani wanda ya ce zai biya haya ta gama idda ɗin a gidan mijin ba ko kuma wato daga cikin ‘yan uwansa kuma babu wanda zai haka, to wannan shi ma za ta iya fita ta tafi wato gidansu ko kuma inda aka tanadan mata. Mana dai za ta iya fita in akwai wani dalili mai ƙarfi wanda ya shafe ta ita kanta, amma cewa akwai bikin ƙawarta, akwai biki a gidansu, ana auren ƙannanta, ana kaza, ana kaza wannan duka ba za ta je ba. Za ta zauna sai ta gama wannan watanni wato hudu da kwana goma. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Wallahu ya'lamu wallahu bima ta'amaluna Allah tabaaraka wa ta'ala dangane da abin da kuke aiwatarwa khabirun wato mai ilimi ne aka ce khabir shine wanda yake zu khibra khibra kuma shine wato ilimi da masaniya akan abu to Allah tabaaraka wa ta'ala yana da ilimi da masaniya cikakke akan komai kuma zai ba ku labarin wannan abin da kuka aiwatar tunda shi yana da masaniya cikakke akai na'am
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن إن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم حياك الله dangane da wato rashin yin kwalliya dangane da matar da mijinta ta mutu malamai sun yi maganganu cewa wacce ma aka sake ta za ta ƙaurace yin kwalliya kowa za ta yi ba sun rabu gida biyu wasu kamar da aka samo daga sa'id dan musayyib kuma ita ce maganar abu hanifa cewa idan aka saki mata saki wanda yake saki uku sakin da ba za ta dawo sai ta wani aure yake cewa to shi ma wannan dole ta kaurace wa yin kwalliya saboda na farko dai ba dama ta auri wani sai me sai ta idda ba dama kuma ta koma gidan mijin amma idan sakin nan raja'i ne ma'ana sakin da za ta iya komawa ne to irin wannan wato yana da babu laifi ta yi kwalliya saboda ko mijin zai haƙura idan ya ga ta yi kwalliya amma imamu malik abinda aka samu daga aɗa kuma shine maganar imamu malik cewa da wacce take sakin tarja'i da wacce take wato ba'in duka ba maganar wato al'ihdad ba maganar ƙauracewa kwalliya amma dai wacce mijinta ya mutu ita kan wannan dole za ta yi wato za ta bar yin kwalliya ɗin na fata an gane wannan Allah tabaraka wata'ala yace wala junaha alaikum babu laifi akan ku fi ma aradtum bihi min khidmatin nisa cikin abin da kuka bijiro da shi na jirwaye mai kaman wanka wajen neman wato neman auren mata waɗanda suke cikin halin idda aw akanantum fi anfusikum ko kuma kuka ɓoye a cikin zukatanku cewa kuna san su amma ba ku faɗa ba علم الله أنكم ستذكرونهن الله تبارك وتعالى يشي علم الله الله تبارك وتعالى يا سني شيوا أنكم ستذكرونهن كودن ذاكو رقا تناسو ولكن لا تواعدوهن سرا الله تبارك وتعالى يشي سيدي كذا كرقا كذا كي القوري دسو أبوي إلا أن تقولوا قولا معروفا سيدي كفا إما غنا وتتكي سننيا وتتكي مغانا سننيا إتتي فيما عرضتم به من خطبة النساء wato wannan jirwaye din wala ta'zimu uqdatan nikah Allah tabaaraka wa ta'ala ce kada ku himmata wajen daura aure hatta yablugal kitabu ajalahu har sai littafi ya kai ajalin sa mana sai ta gama idda wa alamu kuma ku sani cewa anna Allah ya'lamu wa fi anfusikum lalle Allah tabaaraka wa ta'ala yana sane da duk abin da ke cikin zakatanku fahadharuhu ku kiyaye shi ya san abin da ke cikin zukatanku ku kiyaye shi kada ku aiwatar abin da yake cikin zuciyarku mummuna kar ku da ku aiwatar amma in ba ku aiwatar ba ba zai kama ku da shi ba wa'lamu kuma ku sani cewa annallaha ghafurun halim lalle Allahu tabaaraka wa ta'ala mai gafara ne halimun kuma mai jinkirin yin hukuma ne Allahu tabaaraka wa ta'ala ce babu laifi akan ku cikin abin da kuka bujuro da shi na neman auren mata bujuro da shi wanda yake jirwaye ne ba wa a fili ba kamar mutum imam al-bago yake sha kamar mutum ya ce rubba rakibin fiki ai za mutane da yawa za su suwa ce su aure ki yanzu inda cin mutum zai samu kamar ki aida ya taba a yanda yanzu mata suka zama kaza kaza dinnan aida kaza kashi duk irin wannan babu laifi amma mutum kai tsaye ce to yanzu wace yaushe kike tunanin gama iddan nan ne ai ran kaza ga watan kaza ne to kina gamawa Allah ki ci gaya mu sai zo mu yi maganar yaushe za ɗaura aure kawai ma wani satin kawai in kin gama wannan satin to satin gaba to duka irin waɗannan haramun ne saboda wannan alkawari ne kuma wato nema ne kai tsaye amma yin magana wacce za ta iya fahimtar cewar kamar akwai wani abu wannan babu laifi an rawaito cewa sukaina binti hanzala ya zamta mijinta ya sake ta saki uku sai abu muhammad bin ali albakir ya shiga inda take sai yake ce mata kin san ni jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kin san matsayina yake fadar matsayinsa sai take ce ah ya kake nema ka nema aure na ne alhali kuma ban yi idda ba kuma ana daukar ilimi a gurinka sai yake ce ah ai wannan ba wani abu bane tunda aba bayyana wani ya fili ba baki ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bane dangane da ummu salma lokacin da abu salma ya rasu ba mana hakan da ya faɗa cewa me cewa shi ga matsayinsa ba yana nufin wato sarahatan ya ce yana son ta bane ko ni zan aure ki ko wani makamancin haka ba mana dai me babu laifi wajen yin irin wannan nuna waɗansu alamomi haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce au akhanantum fi anfusikum ko kuma kuka ɓoye ma a cikin zukatanku amma dai kuna san su don ku rai kuna san su ɗin ba laifi ba ne alim allahu annakum satadhkuruna kunna allahu tabaraka wa ta'ala ya san cewa ko za ku rika tuna su a cikin zukatanku wannan din ba laifi bane tuna abu a zuci ko tuna mace mutum yana santa a zuciyarsa ba laifi yayi ba haka nan wato saƙe-saƙen zuciya matuƙar dai mutum bai aiwatar ba ba laifi bane na fata an gane sabai suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam wata suke ce ya rasulullah mu fa ɗayan mu wannan ya samu wannan ne ya ce ai ni wani abu nake ji ni fa na faɗa da matsala sai ga kamar fa na fita daga musulunci nan ma zuciyata tana raya min wani abu wannan shi ne shi to ni ma wallahi haka nake ji suka ce to mu je mu samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga masa suka ce ya rasulullah ɗayan mu yakan ji wani abu a zuciyarsa abin yayi ƙarfi yayi nauyi a ce mu faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da su fa hal wajadtumuhu daga sai kuna jin irin wannan suka ce eh ya rasulullah yace fa zalika mahdhul iman yace to ai hakan shine tacaccen imani kuna da imani kenan ai shi yasa irin wannan abin yake zuwa cikin zuciyarku wani lokaci zaka ji wani tunani kaza ko kaza ne ko kaza ne kai ya akai ma kaza ma haka shi ai baba na haife ni to ya akai shi baban naka yazo shi ma baban sai ya akai kaza kaza ya akai kaza tan sai ya tafi da kai har annabi adam ya kai annabi adam Allah ne ya halice to shi Allah ya halice shi manzo Allah ce to idan mutum ya jaka to shi dan ya kai shi yana so ya matsi to shi kina ya sai sama shakku tsakankaninka da wato Allah din samuwar ubangiji din to kana jin haka sai kai a uziya to shi din zai tafi ya barka zaka ji kayi refreshing kanka ka dawo daidai alima Allahu annakum satadhkuruna kunna walakin la tuwa'iduhunna sirran sai dai kada ku yi alƙawari da su a boye la tuwa'iduhunna sirran dinnan wasu malamai suka ce abinda ake nufi kada ku yarda ku je ku yi zina da su wasu suka ce la tuwa'iduhunna sirran ana nufin kar ku yarda ku yi alƙawari da su cewar in fakin gama kin ga yanzu ba zan rika zuwa ba amma kina gama idda ki fa gaya mu kar ki bar wani yazo kawai za mu yi aure kawai kaza kawai kaza wannan shine alƙawari wato a boye Allah tabaraka wa ta'ala ce kada ku yi wannan illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi dai irin wancan wato julwaye din wala ta'zimu uqdatan nikahi kada ku himmata wajen daura aure hatta yablugar kitabu ajalahu har sai wato littafi ya kai iyakarsa mana sai ta gama idda Allah tabaaraka wataala yace wa alamu anna Allah ya'lamu wa fi anfusikum fahadharu wa alamu anna Allah ghafurun halim sani Allah tabaaraka wataala yana sanin abin da ke cikin zakatanku ku kiyaye Allah kuma ku sani cewa Allah tabaaraka wataala mai gafara ne kuma mai jirkin tawkuba ne na'am
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين حياك الله الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم باب لي في أكنكو إن طلقتم النساء إذن كو كسكماتا ما لم تمسوهن متقرب كسادة سوبا أو تفردوا لهن فريضة ko kuma ba ku yanka musu sadaki ba ma wa matti'uhunna Allah tabaaraka wa ta'ala ce ku ba su mutu'a ku dan ba su wani kuɗi alal musi qadaruhu wato wanda yake mai yalwa mai kuɗi gwargwadon yalwarsa gwargwadon arzikinsa wa alal muqtiri akan wanda yake talaka shi ma marashi qadaruhu shi ma ya bayar gwargwadon wato karfin sa ne mata'an bil ma'ruf wannan mutu'a ce dan jiyar da jiyar da su dadi ne bil ma'ruf wanda yake sananne me bil ma'ruf din shine alal musiqi qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu na matan gani haqqan alal muhsinin Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wannan haƙƙi ne ga wanda yake masu ihsani wannan aya tana magana akan wato mutum ya auri mata bai faɗi sadaki ba ya halasta a yi aure ba san da wani sadaki na mata an gane kenan mutum ya je gurin ɗaura aure ya je sai da ɗaura aure ya ce ba mu ji sadakin ba nawa ne ba dole ba ne a shekaji na ran gane ba lalle ba ne sai wanda ya je ɗaura aure sai ya ji nawa aka biya sadaki ba lalle ba ne lau tabaraka wa ta'ala ce la junaha alaikum in tsallaktum nisa babu laifi a kanku in kun saki mata wato kuka sake su bayan kun aure su malam ta masu hunna matuƙar dai ba ku sadu da su ba au ta faridu la hunna faridatan ko kuma ma ba ku faɗa musu sadaki ba ba a san nawa ne sadakin ana yin haka sai an ɗaura aure an zo an zauna sai kuma ana cikin zama in ya samu buɗe sai ya magana da ita nawa ne sadakin kai magana da iyayenta to galibi magabata abin baya zama abin rigima to idan ya zama abin rigima to abin da ake kalla kuma shine me mata kwatankwacin ta nawa ake biya a wannan lokaci a ce bana yawanci a garin nan nawa ake biya sadaki 200 da wani abu ko to ya ce to ai yawanci haka ake bara duk da ke cewa 200 da wani abu nan ba ka'ida ba ba dole bane za a iya bada 20,000 sadaki 15,000 sadaki 30,000 sadaki a je daurare a ce ai goma ba ta cika ba 20 ba ta cika ba sai ya ciko wannan duka kawai ra'ayoyinsu ne amma wannan ba daga manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam na fata an gane ba inda manzon Allah ya ce haka manzon Allah ya ce matan da suka fi albarka su ne waɗanda suka fi sauki wajen auren wajen auro su sun fi albarka duk wannan mijin bai sha wuya ba sun fi albarka wanda aka sha wahala kuma an fi samun matsala saboda haka idan mutum ya zo wato ya auro mata kuma ba a faɗi sadaɗin ba kuma ba abin da ya faru tsakankaninsu da ita kuma ya sake ta to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ku ba su mutuwa mutuwa ɗin nan kuma shine kowa ya bayar gwargwadon halinsa idan kai mai kuɗi ne ka bayar da yawa idan kuma wato kai talaka ne ka bayar da gwargwadon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka Usman Abdurrahman dan Auf ya auri wata mata sai ya sake ta da ya sake ta ba a faɗi sadakin ba kuma bai sadu da ita ba sai ya bata wata baiwa a matsayin mutu'a Alhassan ɗan Ali ɗan Abi Talib Allah ya ƙara musu yarda ya auri wata mata ba abin da ya faru tsakankaninsu ya sake ta sai ya bata dirhami dubu goma kaga mai kuɗi ne kwarai da gaske ya ba ta dirhami dubu goma a matsayin mutu'a da ya ba ta sai kuma ya rubuta ya rubuta mata'un kalilun min muhibbun mufariki ya ce wannan ga wata 'yar mutu'a 'yar kaɗan haka ga ɗan wannan ba yawa daga ainihin masoyi wanda aka rabu da shi ya mata kalamai ya ba ta kuma ya ba ta dirham dubu goma wannan wanda suke magana cewa rubu'ud dinar a matsayin sadaki duka fa wannan rubu dinarin bai fi dirhami uku ba fa ko dirhami hudu ba to wannan dirhami hudu din shine 200 da wani abu din nan to idan dirhami hudu ko uku dirhami hudu ma ya kai 220 to dirhami 10,000 miliyan ne zai bayar ai da yawa to wannan shine abin da alhassan la ƙara masa da ɗauka biyu mata a matsayin mutu'a ana ba da mutu'a ne ga matar da take an sake ta amma ba faɗi no ba ne sadaki kuma ilome ba sa da ita ba amma wacce take an ɗaura aure ba abin da ya faru kuma kuma dama an ba ta sadaki kuma an ɗaura aure kuma ya sake ta to su irin waɗannan rabin sadaki ake ba su haka Allah ta baraka wa ta'ala ce fa nisfu ma farattun illa an afuna. aw ya'fu wallazi bi yadihi uqdatun nikah kamar ne zai zo a aya nan gaba da zamu karanta insha Allah su waɗannan masu maganar mutu'a waɗanda suke me ba ba da sadaki ba waɗanda aka ba da sadaki kuma su me ake ba su rabin sadaki sai dai in mijin ne ya shirke du in ba shi ya shirke du ba to haƙƙinsa a kanki shine me ki dawo masa da rabi ke kuma ki rike rabi tunda kin kyautata Allah tabaraka wataala ce wala tansawul fadla bainakum kin kyautata kin aure shi shi ma kyautata ya aure ki kowa ya kowa kirki to shikenan sai a raba tsakiya ki dauki rabi ki dama shi da rabi in kuma shi ce rike ki sai ki rike ki in kuma ita ce a a ga ma kudin ka duka shikenan to da kana ba da mutuwa ne ga wacce take da ba magana sadaki sai dai malamai sun yi manganu guda biyu cewa ana ba da mutu'a ga wacce take kuma amma zauna da ita aka sake ta akwai mutu'a ko kuma ba mutu'a suka ce eh ita din ma akwai mutu'a bayan ta gama idda za a dauko na ba bata amma wasu suka ce a za a yi bata amma ba dole bane in an bata dai abu ne mai kyau bayan ta gama idda ka dauko na baka ce to wace ga wannan duka wannan abu ne kyakkyawa Allah tabaraka wataala ce haqqan al muhsinin wannan haƙƙi ne akan wanda yake wato masu ihsani ka aure ta sai ka sake ta dama kuma baka faɗa sadaki ba to zaka bata mutu'a wannan shi bashi da iyaka ka aure ta dama an riga ba da sadaki to yanzu zata ta shi rabin sadaki rabi ne kawai haƙinka rabi nata sai dai in an yafe wa juna amma ka aure ta an ba da sadaki kafin ta zo gidanka sai ka mutu to yanzu wannan dukkanin sadaki ya zama nata kuma za ta yi idda na fata gani za ta idda wannan fa mutuwa kenan amma in saki ne ba za ta idda ba ko za ta nemi wani mutunta da ta aure dama watakila tana gidansu an ɗaura aure kawai sai wani labari ya zo maka ko kuma wani abu da ya kace ka'ani na fasa auren nan ce a to ana magana kaiwa amarya an gwamfa ya ce ya sake ta a to shi ta zauna a gidansu yanzu sai ta nemi wani ko gobe ne aka samu wani sai a ɗaura ta tafi amma in mutuwa ya yi to dole sai ta zauna ta yi idda kuma sadaki ya zama nata kuma za a raba gado da ita saboda yanzu shi bashi da hannu wajen rabuwarsa da ita mutuwa ce ta zo amma wancan saki ne yana da hannu wajen mai rabuwarsa da ita na fata mun fahimta hakan Allah husnin Allah tabaraka wa ta'ala shi wannan haƙi ne akan wanda suke masu isa nan وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تع- وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حياك الله الله تبارك وتعالى يشي وإن طلقتم النساء وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن idan kuka sake su kafin ku sadu da su wa qad faradtu lahunna faridatan alhali kuma haƙiƙa kun ambata musu sadaki fa nisfu ma faradtum to suna da rabin abin da kuka faralanta musu ma'ana abin da kuka ambata musu Allah tabaraka wa ta'ala kirayi sadaki da farilla yace wa qad faradtu lahunna faridatan da sunan daga kalmar farilla din aka kira sadaki tunda dole ne alhali kun riga kun ambata musu sadaki to sai zanto kuma kun sake su to fa nismu ma faradtum suna da rabin abin da kuka sanya musu na sadaki illa an ya'funa sai dai in sun yi afwa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah ko kuma wanda yake a hannunsa igiyar auren take shi yayi afwa aw Allah tabaraka wa ta'ala ce wa an ta'fu ku yi afuwa ɗin kuma aqrabu littaqwa wannan shi yafi kusa ina fata an gane wannan malamai sun yi sabani dangane da wato wannan din an saki mata an ba da sadaki kuma sun kadaita da miji din wasu ka ce in dai sun kadaita daga shi sai ita to kawai kai tsaye ta ci sadaki wasu ka ce a'a sai dai in wani abu ne ya faru amma dan sun kadaita ba ta ci sadaki ba
الله تبارك وتعالى يشي فنسمها فرضتم إلا أن يعفونا سيدي إن سن عفوا وتسمى تنكنا سيدي إن سن عفوا mana me a kwadarsi shi ne su a aiki kudinka dama an faɗa kudin ba bai zo hannunta ba ko kuma kudin ya zo hannunta ta dawo da shi ta ce na ya fi aiki duka aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah ko kuma wanda a hannunsa igiyar auren take wane ne wanda auren yake hannunsa wasu kace shine alwali sai dai in waliyin ta ne afuwa rabin nata ma ce a bar shi wasu kace a a ba wali ba domin shi kuma na kuma ce wali
tare da amince musamman kuma idan ba zaura su wasu kace allazi bi yadi uqdatun nikah shine miji mana sai dai in miji ne ya yi afuwa cewa wali ake nufi wannan kuma ita ce baya ta samu daga wadda abbas cewa kuma miji ake nufi wannan ruwaya ce daga sai na ali dan abi dalib da kuma sa'id dan musayyib da sa'id dan abin jubair daga cikin
shine fahimta ita ce fahimtar su wasu kuma suke cewa biyadihi uqdatun nikah shine ita kanta mata din ta ce a ta yafi rabinta mana dai ko ɓangaren mata ko ɓangaren miji za mu tabaraka wa ta'ala ce wa an ta'afu ku yi afuwa ɗin ku yafe wa juna aqrabu littaqwa wannan shi yafi kusa ga ainihin taqwa domin yin kyauta ko yin kirki ko yin wani alheri yana daga cikin mai taqwa tsoron Allah nake saka mutum ya zanto mai mai kirki mai mutunci mai kyauta mai sadaka wala tansawul fadla bainakum Allahu tabaaraka wa ta'ala ce kada ku manta falala tsakankanu wato kada ku manta kirkin da sashin ku yawa juna yawa juna mana ana kwadaitar da mata dangane da rabinta ta iya bari ana kwadantar da shi ma miji rabinsa shi ma ya iya bari wanda ya ga da yana da yalwa to ya baro dan uwansa kawai domin an sami mai alfadul an sami kirki da ya gudana tsakankani idan mace ta da za ta aure ka to ta maka kirki idan miji yadda cewa zai aure ki to ya maka kirki to kowa ya kowa kirki Allah tabaraka wataala ce wala tansawul fadla bainakum kada fa ku manta kirkin da ya faru tsakankani duk wanda kaga sun yi aure a juna to kowa ya kowa alheri ko da kuma an zo an samu sabani an rabu to asalan dai kowa ya kowa alkhairi saboda karfa manta irin wannan kirkin da ya fara tsakan kanu sabanin kenan kada ya zamto wane ya auruwa ce kuma sabani ya zo sai kuma ya zamto an cusa kamata juna ko kuma mai gaba tsakankani gidan suna gaba da shi shi yana gaba da su me dalili an shi rabu da matar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tansawul fadla bainakum kada ku manta fa kirkin da ya fara tsakankanin domin ba ƙaramin kirki ba ne duk wanda ya zo nemi aure a gidanku wato ya gama ba ku ta zakiya ya gama ba ku recommendation cewa wannan mutanen kirki ne shi sa mana ke son haɗa zuriya da su duka wanda suka ɗauki yesu suka baka ƙarshen ba da ta zakiya kenan sun yi da cewa kai mutumin ƙwarai ne shi sa za su baka auren yesu saboda ka duk wanda ya nemi auren wata ko duk wanda aka ba shi auren wata to fa kowa ya biya kowa mai ta zakiya recommendation cewa wannan mutumin kirki ne kai ma ka ba su cewa waɗannan mutanen kirki ne to Allah tabaraka wa ta'ala ce kada ku manta kirkin da ya gudana kankanun ba wanda zai zo ya nemi auren wacce yake ganin mutanen banza ne yace kun bari zai auro domin ya samu irin banza babu koda ana ganin cewa tayi kaza tayi kaza zaka samu me da manufar da manufar ne ko dai ya taimake ta ko kuma in ta riga ta daina shi kenan zai samu lada ko dai wani abu amma me ba wanda zai yi aure da manufar ya samu irin banza babu saboda haka kirki ne kinan ya faru haka nan shi ma wanda za a bashi aure ba wanda za su baka aure ko da waɗansu suna ganin kai ba mutumin kirki ba ne to fa su a gurin wanda suka baka aure ina kai mutumin kirki ne domin ba wanda za su ɗauki yarsu su bai mutumin banza da sanin su sai dai in abin ya boyi gare su wala tansawul fadl bainakum Allah ce kada ku manta kirki da yake tsakankaninku fa to tunda kirki ya faru tsakankaninku inda hali ku yafe wa juna kai kana da hali ka shi rike duka wace ki hakuri na sake ki auren nan mai hakuri amma ki rike sadaki wannan an ce ka ce ka sake ne to Allah sa kan shi ba zama alkhairi amma ga kudin nan naka ma ka rike tun har zai neman aurenki ya da cewa ke mutuniyar kirki ce yayi saboda haka dai wato idan aure ya gudana tsakankanin ma'aurata guda biyu aka samu saɓani to ba abin jin haushin juna ba ne kowa ya yi wa kowa alkhairi ba abin a ta jin zafin juna ba ne kowa ya kowa alkhairi domin kowa ya bada tabbashin cewa wane kowa ce mutuniyar kirki ce inna allaha bima ta'maluna basir lalle allahu tabaaraka wa ta'ala dangane da abin da kuke aiwatarwa wato mai gani na'am
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
طيب حياك الله الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات ku kiyaye salloli na farilla duka wa salatul wusta da kuma sallah zababbiyar sallan nan ko salatul wusta sallar tsakiya wa qumu lillahi qanitin ku tashi kuna masu bautar Allah tabaaraka wa ta'ala qanitin kuna masu kaskantar da kai kuna masu biyayya gare shi fa in khiftum idan kuna halin wato tsoro kuma ana yaƙi farjalan to ku yi sallah kan kafafunku ma'ana ku yi sallah me a tsaye aw rukubanan ko kuma kuna kan ababen hawa fa idza amintum idan kuka samu aminci fadhkurullaha ku ambaci Allah tabaaraka wa ta'ala kama allamakum ma'ana ku yi sallah din kamar yanda ya sanar da ku ma lam takunu ta'lamun abinda da ba ku sance kuna sani ba kamar yanda da kuke sallah a halin nutsuwa to ku yi sallah a haka yanzu in kun bar halin tsoro din Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni cewa hafizu ala salawati was salatu wusta ku kiyaye salloli salawat jam'in al-kamar as-salah wato sallah wa salatul wusta wannan salatul wusta tana daga cikin salatin da salawatin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a baya ku kiyaye salloli dukkan guda biyar din ake ne sai sake ware guda daya ya ce wa salatul wusta da kuma sallah zababbiya domin aka ce kaza wusta ana nufin na tsakiya to na tsakiya abinda ake nufi wanda ya fi kowane zababbe to malamai sun yi saɓani cewa wace sallah ce salatul wusta wai suka ce salatul wusta ita ce sallar asuba wannan kuma ita ce maganar sai na umar da ɗansa abdullahi ɗan umar cewa salatul wusta ita ce sallar asuba kuma ita ce ruwaya da aka samu daga abdullahi ɗan abbas da mu'az bin jabal da kuma jabir dan abdullah cewa salatul wusta ita ce sallar asuba kenan hafizu ala salawati wa salatul wusta ku kiyaye sallolin farilla duka ku kiyaye sallar asuba daga cikin tabi'ai kuma wato ada wannan ita ce maganarsa haka nan ikrama shi ma wannan ita ce maganarsa da mujahid kuma imam malik ya karkata zuwa ga wannan magana haka nan imam shafi cewa mai sallar asuba ita ce salatul wusta ku kiyayi wato wato ku lura da sallar asuba wa qumu lillahi qanitin suke cewa domin fadin Allahu tabaaraka wa ta'ala wa qumu lillahi qanitin ku miƙe kuna bautar Allahu tabaaraka wa ta'ala kuna masu kunuti kunuti shine me wato dogon tsayuwa suka ce to tunda an yi maganar kunut yana daga cikin ma'anar kunut kuma dogon tsayuwa suka ce to sallar asuba ake nufi wasu kuma suka ce a'a sallar azhar ita ce salatul wusta hafizu ala salawati was salatul wusta ku kiyaye salloli biyar kuma ku kiyaye wato sallar azhar haka wasu suka ce ita ce salatul wusta wannan kuma ita ce maganar zaid dan sabi da abi sa'id al-khudri da usama bin zaid cewa sallar azhar ake nufi domin ita ce tsakankanin sallar safiya da kuma sallar yamma ba sallar da ake yin ta cikin rana sai kuma da zahar so da suka ce ita ce sallar tsakiya na fatan gani domin an sami wani hadisi wani imamu ahmad ya rawato a cikin musnad daga zaid dan sabit yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar azhar da tsakiyar rana wato da rana da zafin rana ولم يكن يصلي صلاة أشد على على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها النبي صلى الله عليه وسلم بكسنتي ينا صلاة وتصلى با da tafi tsanani ga ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi fiye da ita ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saba da wannan sallah hafizu a wannan aya hafizu ala salawati wa salatul wusta saboda haka zaid dan sabi yake cewa wato ita ce dai sallar azhar ku kiyaye salloli aka nana ta kula da sallar azhar takan iya zuwa mutum yana barcin rana Allah ya ku kula da ita mutum yana tsakiyar aiki Allah ya ku lura da ita kamar yadda ita ma asuba tana iya zuwa mutum yana jin daɗin bacci Allah ce kula da ita ku kula da ita amma yawanci malamai magabata sun tafi akan cewa salatul wusta ita ce sallar azhar a sallar la'asar afwan ita ce sallar la'asar yawanci akan wannan suke wannan ita ce maganar Ali dan Abi Talib da Abdullah dan Mas'ud da Abi Ayyub da Abi Huraira da Aisha Allah ya kara musu yarda gabaki daya kuma daga cikin tabiya ita ce maganar Ibrahimun Nakha'i da Qatada da Hassan al-Basri cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato an rawaito daga Nana Aisha take cewa daga Abi Yunus baran gidan Aisha yake cewa Nana Aisha ta umarce ni rubuta mata mushaf ɗinta rubuta mata wato rubutun Qur'ani rubuta mata Qur'ani idan na zo wannan aya ta ce da ni idan na zo wannan aya hafizu ala salawati wa salatul wusta ta ce ka sanar da ni ina zuwa da dai gurin kuwa na gaya mata gashi na zo kan wannan aya sai ta zo ta rubuta wato da na gaya mata cewa na zo na zo kan wannan aya da ta zo sai ta sai ta zo da dai gurin a gaban hafizu ala salawati wa salatul wusta sai ta rubuta salatul asr a gaban aya kamar irin a buɗe baka ɗin nan a buɗe kaus a buɗe bracket a rubuta abu yana nufin mai abin da ya gabata shi aka ƙara bayani akai na nashi sai ta rubuta salatul asr ya gwada kenan salatul wusta ita ce salal asr a rawaito kamar da ke cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama daga abizir hubaish yake cewa muka ce daga da ubaida ka tambaya mana sai na Ali dangane da ma'anar wannan kalma cewa salatul wusta wacce ce sai na Ali sai ke cewa da dai tsammaninmu ita ce sallar asuba har sai da muka ji wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da muka je yakin khandak ya zanto ana fama da kafirai har lokacin sallar asar ya ja rana ta tafi ba a yi la'asar ba sai manzon Allah ke cewa shagaluna ani salatul wusta salatul asri mala Allahu ajwafahum wa quburuhum wa quburuhum nara sun shagaltar da mu daga sallar tsakiya sallar la'asar Allah ya cika cikunan su ya kuma cika kaburburan su da wuta sai na Ali yace daga ranar na fahimci cewa salatul wusta ita ce sallar la'asar ya zo kuma cikin sahih bukhari din annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya bar sallar la'asar da gangan ya ƙi la'asar to dukkanin aikinsa ma ya rushe saboda matsayinta Allahu tabaraka wataala ce hafizu ala salawati was salatu wusta ku kula da salloli ku kula kuma da sallar asar aka sake waro ta aka nanata ta haka kawai mutum ya yin sallar asar to ya sani cewa dukkanin aikinsa ya rushe duka fa ba wai iya na rana ba duka aiki ba wani dalili ba ba bacci ne ya dauke ba ba fitar hankali ba ne ba rashin lafiya bai san inda yake ba ba dai wani dalili ba kawai mutum ya ƙi la'asar aikinsa ne ya yawa ko kuma kawai shi sai ya ga dama sallah zaɓi shi a gurinsa in ya samu lokaci ya in bai samu lokaci ba to lalle akwai hatsari mai girman gaske wajen barin salloli musamman kuma sallar la'asar annabi sallallahu alaihi cikin bukhari yace duka wanda ya bar sallar la'asar faqad habida amaluhu hakika aikinsa ya rushe kaf duk abin da kai a ramadani yadda kai kayi ramadan kusan nawa kayi sadaka kayi zakka kayi fidda kai kayi zumunci kayi kaza kayi kaza duka an rusa shi Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu sallolin farilla din nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwatankwacin sallolin farilla to kamar wato ruwa ne korama ce a kofar ɗaya daga cikin ku kullum mutum ya fito daga ɗaki zai shiga ya wanka sai ya yi wanka biyar ya ce da sabon annabi sallallahu alaihi in ji shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai yanzu kuna ganin duk wanda yake shiga cikin korama ya shiga cikin tafki irin wannan yayi wanka sau biyar a cikin yini za a samu dauda a jikinsa sabai suka ce a'a ya rasulullah yace to ai kamar haka ne salawatul khams kamar haka ne salloli na farilla suke guda biyar din nan yamhu Allahu bihinna khataya Allah tabaaraka wa ta'ala ke goge zunubai da su sanadiyar su idan mutum ya zanto baya salloli na farilla to duk abin da yayi saga'ir da kaba'ir duka suna nan amma mutum yana sallolin farilla ba ko su zunubai kawai auto delete ne kana yi ana gogewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kamar wanda yake wanka so biyar ne kuma wadataccen ruwa korama ce yake shiga ciki kamar yadda ba za a samu datti ga mutumin da yake wanka so biyar a cikin wadataccen ruwa ba to kamar haka ne wato zunuban wanda ya dawama akan sallah ce bisa sallah ba a wasa da sallah sai dai wanda yake tababbe duk inda za a yi karka yadda wani abu ya shiga tsakankaninka da sallah ko me shi kuwa karka yadda ya zama baka iya sallah ba kawai zuwa masallaci kake baka san me ake faɗa a ruku'u ba baka san me ake faɗa a sujada ba baka san da ake karanta Fatiha da kyau ba musamman ma wannan yafi komai hatsari yafi komai hatsari domin in mutum bai karanta Fatiha daidai ba to fa bai sallah dole sai allura musamman kuma abin da ya shafi wato tashdid yin karfi a inda yake da karfi domin yin karfi inda yake da karfi wannan dole ne ba kamar hukuncin tajwidi bane hukuncin tajwidi wannan ba dole bane amma me duk inda yake mushaddad to wannan dole ne idan mutum ya zo sallah ya ce iyaka na budu wa iyaka na sa'in wannan fatiya sa bace daidai ba saboda ka sallar sa bace ba dole sai mutum ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in tunda me shadda aka duk inda aka shadda harafi biyu ne in kuma kai kai takhfif ba kai shadda ba to harafi ɗaya ka karanta ka kyale da to an ka tsallake harafi ɗaya kuma ka karanta fatiha da ɗaya idan baka abin nan ihdina siratal mustaqim baka ce ihdinas ka ce ihidina to yanzu ba karanta fatiha daidai ba duk dai inda yake da in ka ce wala dalil shi ba kai daidai ba wala dalil tunda tashdid ne duka dai sai an lura da irin waɗannan abubuwa ɗin muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya ba mu ikon gyarawa nan za mu taƙaita insha Allah tunda akwai magana akan wato sallar tsoro insha Allah in muka zo gobe za mu fara da wannan ayar cewa maganar wato yanda kaifiyatu salatul khawf yake muna roƙon Allah tabaaraka wataala ya sami tarayya cikin abin da muka karanta daidai wanda muka yi kuskure Allah tabaaraka wataala ka gafarta mana ya Allah ka jikan iyayenmu da suka rasu wanda suke raye kuma ka sa su da imani Allah tabaaraka wataala ka sa mu cika da imani ka mana albarka ka yi wa zuriyar albarka ya ubangiji ka ƙara wa ƙasar nan albarka da zaman lafiya ya ubangiji ka ƙara wa garin nan albarka da zaman lafiya abinda ake tsoro ya ubangiji ka amintar da mu duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai sudan da sauransu allahu tabaraka wa ta'ala ka ba da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali